أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتمنا للتاف ياقوتة الفريدة يوزا متاشي فالكم فصلين عشرين دبير wanda sai dai muhammadu nazifi yake cewa fasulun fil auradil gairin lazimati fi ɗariƙatil ahmadiyyati wannan fasali ne da yake bayani fil auradi cikin auradai algairin lazima amma wanda ba na lazimi ba bi ma'ana wanda ba na dole ba su ne al'auradin ikhtiyariya gairin lazima wanda ba na dole ba akan batijani fi ɗariƙatul ahmadiyya cikin wannan ɗariƙa ta shehu ahmad tijani wali shaikhi auradun siwa ma zakartuhu yulaqqinu hal khawwas ahla al futuwati kamithli salati al ghaib fil ahmadiyyati wa yaqutati al haqa'iq al nabawiyyati wa minha du'a sayfi wal bahri wal musabb بعات وظيفات النهار وليلتي وأسماء إدريسية خير نفحة وفاتحة الكتاب أعظم خيبتي ومنها دعاء المغني وهذب التبرع وأدئية آتت بعيد الفريضة موسى مبيتنا بيربا ها آآ آآ كذوبة دي شافي ننوني nan da muka karanta na arba'in da nawa a haka ne to haka ne fa mu shiga fasali na ƙarshe na 26 ko wato sai mu ƙarasa baituka bakwai ne kenan walil hifzi wat tahsini subhan wa fil masa ya adiyatun aya adiyatun ayun bi ikhlasi wijhati ومنها صلاة رفيع أعمال آمل وعن غير هذا ابحث وعن غير هذا ابحث بصدق العزيمة yana cewa wani shaiki auradun shehu ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu yana da auradai mai sharhi yace maka kasiratul masu yawa siwa ma zakartuhu banda wanda na ambace shi wanda na ambata a baya shine lazimin al'auradin lazimi ko min al'urudin lazimi wal wazifa wal halalati yawmil juma'a banda lazimin safa da yamma banda wazifa banda zikirin juma'a to shehu tijjani da auradun kasiratun da yake ka san a lokacin da ya fita neman ma'arifa ya yi talakin asirarai da yawa a hannun manya-manyan bujiman waliya kafin shi a bashi tasa ɗariƙa in ka karanta tarihinsa fitarsa daga gida zuwa maka da madina da dawowarsa ta misira ya haɗu da manya-manyan waliyai kuma kusan kowanne ya lakkala masa irin auradansa na ikitiyari wanda kuma shehu yana ɗauke da su bai bari ba har aka ba shi tasa ɗariƙa to irin wannan auradan yulaƙinu hal kawasa yana lakkana su ga keɓantattun almajiransa amma ahalar fituwa ma'abota ƙwazo daga cikin muridansa in yaga mutum mai ƙwazo ne wajen auradai yaga mutum yana da himma da ƙoƙari to sai ya kira shi shi da shi ya laƙana masa auradun ikita yari shi ma ba duk abin da yake ɗauke da shi ba abin da ya san zai iya gwargwadon himmar mutum gwargwadon abin da zai laƙana masa wani ma sai bayan wafa da shehu tijjani aka sani aini shehu tijjani ya bani auradai kaza da zan dinga yi lokaci kaza zuwa kaza banda lazimi da wazifa da zikirin juma akasari bayan wafatinsa ne ma aka sani manya-manyan muridansa halifofinsa da manya-manyan almajiransa su suke ɗauke da waɗannan al'azkarun ikitiyariya sai malace maka ka misali salatul gaibi kamar misalin wani salati da ake ce mata salatul gaibati saboda waka ne ya ce maka salatul gaibi mai shi ce maka aika misali salatul gaibiya to kaji sunan salatin kamar misalin salatul gaibiya wani salati ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya cikin na lazimi da wazifa fil ahmadiyya wanda ake karanta shi a cikin wannan dariƙa ta shehu ahmad tijani sannan wa ya ƙunatul haƙa'iƙin nabawiyya akwai wani salati mai sunan ya ƙutatul haƙa'iƙi fit ta'arifi bi sayyidil khala'iqi saboda waka ne nan ya yanke maka sauran sunan yace maka annabawiya kawai sunan salati ya ƙutatul haƙa'iƙi daimon ne na haƙiƙance haƙiƙance fit ta'arifi bi sayyidil khala'iqi cikin sanin waye shugaban halittu sallallahu alaihi wasallama shi ne ta maka annabawiya ya ƙusatul haƙa'iƙin nabawiya ta saboda waƙa ta cika maka da annabawiya a bar dangantawa ga annabi saboda an ce fit ta'rifi bi sayyidil khala'iqi shi ma wani salati ne na musamman wanda ya laƙana wanda daga cikin almajiransa wannan ha yana daga al'auradul ikhtiyariya gairul lazima auradai na ganin dama wanda ba na lazimi na dole ba du'a usaifi saboda waka ya cire maka hamza ya ce du'ar saifi addu'an nan ta saifi mai shari'a ce maka ai alhizbut saifi addu'an nan da aka fara da hizbut saifi wal bahari ai wa hizbul bahari da hizbul bahari na abul hasan shazali mai dariƙar shaziliya shehu tijani ya yi talakinsa a wajen manya-manyan shehunan shaziliya kafin ya samu tasa dariƙar ana ce masa hizbul bahari yawancin tijjana sun san saifi sun san hizbul bahari wal musabba'at da al musabba'atul ashar al musabba'atul ashar abubuwa da ake karanta su kafa goma goma amma su kafa bakwai bakwai amma su su goma mun taba buga su shekaru biyu uku da ya wuce mun raba yan uwa a nan ana ce musu al musabba'atul ashar abubuwa ne guda goma da ake karanta su kafa bakwai bakwai ya ce maka wazifatun nahari wa lailaci aiki ne na yini da dare wato ana su safa da yamma asalin lugar wazifa aiki wazifatun nahari wa lailaci aiki ne ba wazifa wacan ta cikin lazimi ba aiki ne na yini da kuma dare wa asma'un idrisiya akwai wasu kuma wani sirri na asma'ul idrisiya ce ana ce musu asma'ul idrisiya shi nan ya kasu da nukura wa asma'un idrisiya da kuma sunayen nan abin dangantawa ga annabi idrisu alaihi salatu wasu asalin sunaye ne da Allah ya ba wa annabinsa annabi idrisa kuma har ya gangaro zuwa ga waliyan wannan al'umma ya zama ana samun su ba ko ina ba sai a hannun manya-manyan waliyai to shehu tijjani yana da shi da ya samu a wajen waliyan da suka lakana masa wannan asma'ul idrisiya shi ma ya yi izinin karanta shi ga wasu daga cikin ba'adun muridansa da suka rayu a zamaninsa shi yasa bishar yace maka ai al asma'ul husna wasu sunayen Allah ne kyawawa al mansubatu abar dangantawa li sayyidina idris ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam shi yasa aka ake ce musu idrisiya amma almansuba ne ana danganta ta da sayyidina idris ga annabi idrisu ala nabiyina wa alaihi salam tsira da aminta Allah ya tabbata ala nabiyina ga annabinmu wa alaihi da kuma shi annabi idris din yace wannan suna na asmaul idrisiya khairu nafati sune mafificin wata baiwa min nafahatillahi daga baye bayan ubangiji mai shari'a ce maka min nafahatillah an nafatu asali tashan kanshi iska da take zuwa da ƙanshi mai daɗi to amma ana fasara shi da kyauta ko baiwa daga cikin baye-baye ubangiji da yawa wannan al'umma wa fatihatul kitabi sannan akwai fatihatul kitabi fatiha dai da ka sani amma wanda ake karanta ta da ismullahi al'azami wannan fatihatul kitabi da ake karanta ta biliyatul ismil azam azamu fayyada ita ce mafi girman kwararar baiwa ai fa'ibatu mai kwararowa min baharihi daga tekun baiwarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fatiha ce ake karantawa wanda suka yi azkar suka yi tarbiya sun sani akwai makasadinta da ake karantawa daga kafa ɗaya zuwa 99 to wannan ma yana da cikin auradai ikitiyariya wanda yake laƙana wanda suka yi tarbiya ومنها يا لغتكين الدعاء الاكتيارية غير اللازمة du'al muguni addu'a nan ta hizbul muguni allazi yuqra'u ba'da hizb ba'da hizb saifi in ka sai littafin saifi za ka ga hizbul muguni a ƙarshen saifi wanda shehu tijani ya umarni duk mutumin da ya karanta saifi ko da kafa ɗaya ne to a ƙarshe ka karanta hizbul muguni kafa ɗaya saboda yana sanya ya harara na hizbul saifi din kasan tana da zafi da harara to hizbul muguni yana sanya ya ta bukata za ta biya ba tare da jalala ta shigo ba amma kana yin safi zalla ita kadai to akwai jalala fa a cikin ta to sai ake kanta hizbul muguni domin ya sanya ya harara da yake cikin hizbul saifi shi ma shehu tijjani a gunsa aka samu wa hizbul tabarru'i da kuma wata addu'a mai sunan hizbul tabarru'i wal ibtihali mun karanta ta a cikin nailul arab bi sharhi ruhil adab ya kata da cikakken sunanta shi ma an same shi a wajen shehu tijjani da ya lakana wa ba'adun muridansa da suka rayu da shi a zamaninsa wa ad'iyatun kai akwai su addu'o'i ma masu yawa a tatu wanda ta zo daga shehu tijjani bu'aidal farilati wanda ake bayan an idar da sallan farilla duk sallan farilla akwai addu'a da ya lakana wasu daga cikin keɓantattun muridansa da ya umarce shi da karantawa bayan an idar da sallan farilla ina ba ta an gane وللحفظ والتحسين صبحا وفي المساء أدئية آي أدئية أقويس أدئوئي للحفظ دومين كياي كي كاغاني أي من البلاء والفتن إذن شرح domin samun kariya da tsari daga bala'o'i da fitintunu na zamani duk shehu tijjani ya laƙana wa muridansa wata hasiri da kuma katangance kai ya shirya ce maka anin razaya ga masifu walmihan da kuma ibtila'i wanda ake karanta su subhan wa filmasa safa da yamma kenan ana karanta su subhan a lokacin asuba bayan sallar asuba wa filmasa da kuma a cikin marece waɗannan al'iyatun addu'o'i ne ayun na ayoyin alkur'ani bi ikilasin ana karanta su da tsarkake zuciya ko bi ikilasi wujhatin da tsarkakewar niyya wujha bi sharti maka niyya ai bi ikilasi niyyati yace bi ikilasi wujhatin da tsarkake niyya inda kai da ikilasi to zaka samu abin da ake nema na biyan bukata wannan ha ya daga auradul ikhtiyariya gairul lazima wanda maulamu shehu tijani radiyallahu anhu ya laqana wa ba'dun sahabbansa akwai salatu rafi'i amali amilin asalin sunansa salatu rafi'il a'mali saboda waka ya ce salatu rafi'il a'mali amili salati ne na ɗaukakar ayyukan mai aiki ai a amali ahalil arabi liman amila biha duk wanda ya aiki da ita wannan salati yana karanta ta da ka'idata da izini amma to duk aikin da ya na ibada za a ɗaukaka shi zuwa matattaran lada shine ma'anar salatu rafi a amali salatin ɗaukaka ayyuka da aikin da kai na ibada to za a karɓe shi kenan a ɗaukaka shi a kai can a'alal illiyina inda ake tara ladaddaki na al'umma wa an gaire haza ibhas ai wa bahas wa wudin ka ana da ibhas wa bahas kai bahasi kai bincike an gairi haza ga wani waɗannan auradai da ya kawo maka nan ya kawo maka ne a takaice ko kwatan-kwatan abubuwa da shehu da ya lakana wa muridansa na auradai bai kawo ba ya kawo maka mafi shahara wanda aka fi sani amma wa ba hazuka je ka yi bincike an gairi haza ga wani waɗannan auradai da asirarai bi sirkin azima amma da gaskiyar niyya an ka shiga manyan-manyan littattafai irin su rimahu da su jawahirul ma'ani da sauran manyan-manyan littattafan ɗariƙa to za ka same su gaba ɗaya to amma duka waɗannan auradun ikit yare da kuka ji mun karanta ba a karanta su sai da izini ka gane ba haka kawai za ka ji dan ka same shi ko ka san shi ka ji yadda bayanin sa yake da romansa kawai ka ɗauka ka dinga karanta ba sai amma izinin su ina fata an gane domin shi kaza shehu tijjani ai al'auradun lazima ma sai ka zo an laƙana maka amma izini sannan za ka yi balantana kuma na al'ikitiyariya wannan sai wanda shehu tijjani ya laƙanawa kuma ya masa izinin lakana wa mutane wanda suka cancanta amma sayidi sheikh ahmad tijani al-misri shehu tijani al-misri wanda ya yi wa fati shekarun baya shine babban mukaddamin ɗarikar tijaniya a misra a zamaninsa zawiyar sahalar ita ce babban zawiya ta ɗarikar tijaniya a ƙasar misra gaba ɗaya a birnin alƙahira to ya rubuta littafi mai suna ahzab wa aurat yana nan duk wanda ya neme shi zai samu ahzabun wa auradun ya tattaro gaba ɗayan su auradan shehu tijani ne wanda aka sani ya bi manyan manyan littattafai da magabata a wannan ɗariƙa suka rubuta suka wallafa ya tsuntsunto duk wani wuridi da ya inganta daga shehu tijani tun daga auradun lazima din duka ya kawo lazumi da wazifa da zikirin juma'a duka ya kawo da sauran salatai da auradai da ahazabai da addu'o'i da shehu tijjani yake yi da kuma wanda ya laƙana wa almajiransa da sahabbansa duka ya tattala shi a cikin wannan littafi sun sai ya samu suna ahzab jami'an alhizbu nan ba mun ce alhizbu saifi wal hizbul muguni wal hizbu wa hizbul bahari kaga an samu ahzab guda uku kenan to duk wani hizbu hizbu da hizbu tadarru'i da duk wani wanda ba kawo a nan ba ma akwai shi a wannan littafin sannan wa aurat ahzab wa aurat dama bangare biyu ne akwai hizbi hizbi irin su hizbu saifi hizbul bahari da hizbu tadarru'i da ire-iren su suna ciki to akwai kuma aurat ahzab wa aurat akwai auradul lazima akwai auradul ikhtiyariya dukkansu ya tattalo su ya zuba a wannan littafin amma kowanne ba a karantawa sai da izini kar ka ji an faɗi littafi ka je ka saya ka dinga karantawa in wani abu ya same ka ba ruwana na gaya maka sai da izini a hannun wanda suke da izini amma ana samu a kasuwa ko yanzu ka je kasuwa aka bude wurin masu littafi wanda suka san shi suna sayarwa ko kudin magaji ana samu amma dai sai da izini to alhamdulillah masha Allah